wannan abin da na faɗa duk ya ba abin da na faɗa muhimmanci a kan shi shine izini so tari ana da mutane ne asalin izini wasu an yarda wasu ta a aita kwarshi zai wanda ta abu mai kyau da wallahi cikin iko na Allah Allah ya haka mu na gano asalin sa hadisi ba duka wannan abin da kuke ka hujja shi la ilaha illallah wannan kamar yadda na faɗa ita ake a tijjaniya ita ake a kadiriyya shafi kowace dalika amma izini a ce wannan na wahayi ya zama a ce ta ta ta kowa ya zo a hadisi kuma wanda shi ne yasa an ce da riga tijjaniya duk wannan abin da wannan hadala ya karanta buri akan wannan kisan girman izini ne kawai sa hadisi ne a kusa amma suka kauta mutira ne kawai shi ma yana nan a farko farko yana da mutum a kiran kuma a cikin wannan badamu a daina da rahatin mamu nauyi a larabar hujjar tarbiyya hadisin nan na zahaba ahlul usul bil hujur sahabbai sun gaya manzon Allah masu kudin na fasin tabbata da shi duk abin da muke tare muke yanzu na ibada amma su sun zara mu ko yin ta tawo da yuri su suna sadaka suna da kudi suna farka ba mu da kudi da kai sai manzo Allah ya ai kuma kuna nan da ku sadaka ku dinka yin kaza da ku kudi da jiya sadaka wai kudi da ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shi ma kun samu ladan sadaka da muku kowa da suke to kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar ta shiriya ce ko yau ta karu ko ma so yake ji manzon Allah faɗa ya bi saboda haka wannan masu kuɗi suna ce su ma ba a basu a baya ba su ma sai sai kawo duk wannan ayyuka wanda manzon Allah ya gani wannan talakawa da cikin zaɓai da suka fara yi kaga wannan talakawa za su ga to yin su bayan kuma yin tarayya sai suka koma kudin manzon Allah ta gaya masa ya rasu lallai masu tsanin ba sun ji abin suke wani mai jiki su ma suna yi sun ci wani yusu ba ko wani mun kira yake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan shi ne sun sai manzon Allah ya ce zali fadlul bayi yuti ban yace idan ka duba wannan alhamdulillah dukkan malaman tafsiri lau kusa kusa wanda na gani ko inda zaka ci da cikin lafiya wanda fasarar za'a ba na zalika fadlul bayi ai wannan masu da suke tarayya da ku madada ce ta Allah Allah ya basu ba yadda za a ce an hana su wannan shi ne suna kaza suna kaza ai za ta kuri kaza su ma sun fare da fadalar Allah ta su ma kubar ta Allah ya sanar da wannan shi ne tafsirin da masu shari hadisin nan duk da iya gani ne ne a iya abin da na fahim a iya abin da na karanta duk a wannan fassarar suka cewa wannan abin da na ba ku su ma da kai din ba hakuwar fadalar ta Allah su ma su kan fadalar ne ko wani bane to amma wannan bai kai sirri a nan sirrin izini sirrin izini wannan abin da yake nufi a nan zalika fadlul lahi yu'tihi man yasha'u man yasha'u ba masu da nake nufi su daga ake wato wannan cewar da nayi idan kun yi kaza kuna da tasiri idan kun yi kaza kuna da tasiri wannan fadala ce ta Allah da ya ba ko da su ma sun yi za su samu lada da tasbihin amma ba su samu ladan na gaya muku ba shi ne sun halika fadlullah ai wannan wata fadala ce ta daban na baku ai sau ku da mu je su sai sun samu ladan tasbihi amma ladan sun ji ba za su samu wannan ba saboda me ku kuka daga wannan man Allah ne ya baku da baki da baki su kuma a bakin ku suka ji dan Allah wane ne ne kokonto wanda ya karba da baki da baki a kan manzon Allah daidai yake da wanda shi kuma a bakin wani yaji daidai ba da gaske ba to zalika rasulullahi wannan sanadar ta ku ce saboda nan ali izinin da lewu su ma ko da sun samu sun samu ne a yamma fadar Allah ne Allah na rahama amma wannan da izinin da naku da kuka dai yuti mai hau naku ne sai dai kare da ku a janaral da amma banda al'izini to wannan shine asalin izini duk wanda ya lafiya idan lafiya da ladan duk wanda ya salata bai da ladan amma wanda ya karba da izini na kebe to yana da lada na kebe ba lada na gaba wannan shi ne duk wanda ya ji wannan fasarar ma bai ta to ga tambaya kai kawai sabon nan duka so biyu ne da masu suna da sadaka wannan amma wannan maganar farko samun wannan fa'idar ta inda lakum da sadaka su wannan talakawa baki da baki manzan Allah ya gaya musu haka ne ko su kuma wannan masu ji suka yi aka annabi ya faɗa ya za a yi ka auna wanda baki da baki ka fara annabi da wanda kuma ji ya ce annabi ya faɗa kake kai zai ya falla da wanda shi ne asalin gizo so da kan abin da yake a dare kunna sai mutum idan shi bai fita ba ko kuma idan mutum shi maki ne wanda kuma shi ki yake to wannan babu yadda za ka ci shi maki ai ko hausa aka ce ko gaba fada ma tare da kasar wannan haka yake walau da kullu ayati duk hujjar da aka ba su kar ka damu wani ba annabi ya gani ido da ido bai bibulunta to ya zaka damu ko wani wanda ya dace wani jani saboda ne ga wani ya ga annabi ido da ido bai bibulunta ba amma ya fito da bukami gaba da gaba sai ya annabi haka abin yake zaɓi na Allah to karka tunanin wai dole dan ka ji wannan zakin dalika wai wani ban da ya ce haka bane ba abin sauki ne rahoto to wannan shine abubuwan da suke a dalika abu ne na neman karin wannan mutunci Allah ga hujjojin ta can sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam abu da fada ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana ke bantar yana ke bantar wasu daga cikin sahabbai ya koya musu wani abu amma a nan ba da suna yin kirayi amma a nan ba abu ne da aka shiri kul abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mai kira kai shi ga wani abu na koya maka dinga wanda kake kaiwa da fa'ida sai dai wannan ba a shiri kul abu ba doka ce ta kamar sallah azumi hajji wani kowa ya yi ba wannan harin falala ne kamar hadisin da mai ma'ul kawo shi na la ilaha illallah wani ne manzo Allah ya kira shi na Ali ya ga wata ya shi la ilaha illallah yace ai ya rasul da kowa na fada kai ne ya fada mazalar ta Allah kai kaba wannan kan mutum alƙawarin da akan da gashi nan dai na ba wa Ali maza da musu wannan bishara kaga wannan wata falala ce ta daban ba la ilaha illallah ce wanda kowa yana cikin fadalar ta kan ita kan ba wa karama bace ba yau sai tare ta girman ta ya ce tunda manzo Allah ya ce من قال لا اله الا هو خالصا يبتغيها وجه الله إذا أرى الله جسده على الناس كما ذات إن كنت تدعى الله ما كما هو كتك كتك أما غير مكان ما بشي تو أما في الوضع النام فلا يولد بإذني ودبا أصحاب السجن تو إذني أولا ويس أشريا كما شيء من الله كما يقول الله يكذل دقشي تشي هاي باشو تجانبا فكيد نفذ أحبه دكتن نشي بلنا a nan ina faɗa a guda gida duk wanda yake inkarin matsalar rukiya ganin annabta karɓa da wurin ɗaya biyu ne ko dai ya zama na su biyu ne tun da ita jami'a ya zuba da ma'ana ba zai ta yi tun da bazar ta yi yawa saboda ta san shi ko kullum zai nemi turma su sannan kuma akwai faɗan waje su wannan daban to ita ta jami'a wannan abu da ta zo da shi da take faɗa dukkanin ɗariku hanyar ɗaya ce yanzu misali shi da alƙadir ce da ne a yi afuwa ba zan faɗi a ya ake suna ba zan faɗi masdarin ba saboda na manta faru da al'adar nan wallahi a wajen su shi da alƙadir ce da ne amma an yi kan haɗa mu kan manta ba zan faɗi ba shi da alƙadir ce da ne ya ce bai aure ba ma ba mu lafiya ba ya rade bai yi aure ba Imamul Ghazali Allah ya kara masa yadda akwai littafin sa iya ulumul din a ciki ya yi magana da tsawo akan ganin annabi da take saba da gare shi wanda a ciki Imamul Ghazali ya tabbatar da ana ganin annabi ana saba da gare shi bayan wafatin sa illa dai kawai abin da ya sha babu ilimi shin wai annabi an gani shi dai aka gani wanda ya gashi kenan ya zama sahabi ko ba shi ya gani ba hoto ne kawai abin da yake saboda ya bada amsashin nan saboda yawan da zai dan sashi karfin ilimi da fasa kace malamai da sun yadda lallai annabawa ana ganin shi to wannan da suka fito annabi ya karanta shi dai yana ganin zatin manzon Allah ne yake shakkaruwa ya iya bada wata kala sai mutum ya gani ba cikin sa na hakika wanda ya ba a duniya da shi yake tasowa da shi amma zatin ne yake tasowa zatin ne sai ya kala sai ya zo ma sai ya gani kuma shi ne ka gani ta kuma wanda har ya ba da hujja ina da iyawu ya ba da shi wanda ya fara ganin haka ina da kowa a iyawu idan ba sai ya biya ba to yana cikin kullu ma wannan da da na shaba wajen hadin mutum ya ɗayan biyu nan cewa wanda ya fara dare hana sai na Usman bin Affan Allah ya kara masa ita duk mun san abin da ya faru sai na Usman ya wafati ɗan daba ne ɗan iska gari suka fito suka mai ta'addanci ya zama da an shahadantar da shi sai na Usman tun yana raye manzo Allah ya gaya masa sun zama da Allah ya bashi garantin cewa duk abin da ya Allah ya yi tun da yayi wannan jishin usra da ya ba da rabu da kuku da kuma ba za Allah ya tauta ma zama usman ma kuma alaka da yau duk abin da kai ba abin da ya bari illa hanya ne to manzo Allah ya gaya mata ya ce masa inna Allah yulbi suka kamisa Allah zai baka wata riga idan mutane suka so ka cire wannan rigar kar ka cire sai na wani sai ya sassana wannan da halifatu to da ya samu halifanci abubuwan da suka faru suka faru bayan ya yi shekara goma na yana yi kisa ce mai tsoro amma za mu tsallake saboda mu hannu sha kan muke nema an mutanen garin da zai suka yi ganga-ganga aka yi gore aka zo a kewaye ba da gwamnati ta zo da jina su kashe shi mutane ta zo daga iran yan dafa da yin mutanen ba duk mutanen kirki da kiro sun samu da suka yi da ba baki to yan iskar gari ne an ta zanga-zanga sun fi karfin kuma sun zo da makamai fashi halifa ya kwana da kwanaki baya fitowa ko gida to akwai abdullahi bin salam abdullahi bin salam sai ya zo ya shiga inda sai na zo ya haka manzan Allah ka je da mutane da kanka mutane da mutanen barka abin da nake so da kai tunda akwai kasa da aka rara ki hanya ta kasa yana iya koma maka ka haɓar ka rasa hanyar kasa na kasa baka in zai shi idan ka same ka kada a manzan labari mara da shi sai da usman ya ce a'a manzo Allah ya ce la yajiru ala al-awaiha ahadun illa kuntu lahu shadida duk wanda ya jure wa tsananin Madina ne zan mai ci na tsananin Madina ba tsaka kace to Halifa to ka sauka mana cikin da za ta gaba Halifa kace a manzo Allah ya ce mun Allah zai samar riga in aka ce da shi da kin na cire wannan da matsala ina ta ba shi da cikin da kaje da babu na ka san ina da daraja kaza ka san ni ne mana da yake haddasa rusa ka san ni ne da shi da jefin usra yake ka san ni ne shi da tibiru ruma ba za ta ce bai tsara biyu ruma ba da gudan da yake yi ita ka san ni ne misali ba ya isa guda biyu da zabi da bafi yake mun da akwai ta kudai na kara ba ka san ni ne ce yi ka san ni ne musa Allah ya mubaya da hannun sa kula dina take haka aku kuma yake yi ita da mace tsuwa kai na sai ko ne me yake ko ne da nake da garanti ruwa da ya shirya da da yake da ce zo ka jura kana inda yake akwai taga sai ce maka manzon Allah ya zo mun a daidai bakin tagar nan dama nan yana nan yace manzon Allah tara ajiratullahi inda hadhihi al-khawf wannan tagar da manzon Allah ya zo a daidai tagar nan kaga da mafarki ne da ce ba zai da yi mafarki da mu duk a tsazu manzon Allah ya zo a daidai tagar nan kuma ya ce mun na bari na sha ruwa a inda yake ta kuma su yesu ni kuma na zama da sha ruwa tare da maza na suke zan saboda haka kaga a shayar fara a ga manzon Allah a shi ba wai a kai shari'a ba ga sai na kuma da kusa kusa to saboda haka wannan gabar na dan muhimmanci a kanta ne saboda muhimmanci da kamar da ka ce ta yi da dukkan dindin kuma dukkanin wanda suke ganin akwai ja ko akwai ɗan wani burbushin inkari a wajen wannan gaba suke wuce sannan idan kana inkari nassi ake kawowa wanda ya kore yanzu a iya zama na bana jin na gama hujja da jirafi ba a ji hujja littafi ne kawai na malamai na hadisi ko wani abu da ya zo kama jirafi saboda haka sai idan mutum bai yi da lokuta makamanci irin wannan ba sai ka lokaci ba zai yi ba saboda ya dalili ka zara da ake yi ta saboda haka da yiwu bayan Allah musamman da yake shiru da da dukkaninsu wannan abubuwan sai a su ne asalin su zikiri ne da sadaki da ainihin istibadi wanda wannan ba zan ba da hujja su ba ba saka hujja amma zai asalin abubuwan wannan tanzini ba da izini karɓa daga wani misali a gurguje a karatun alkur'ani idan mutum zai biya alkur'ani dolansa sai dai ce ni karatun nan nawa ruwa wani da ke yi wanda ya karba da kaza ya kai almarin lafi shi ne kare ko kuma da abu da ke yi da ya karba daga ainihin asirin rubutu dole kana karatun alƙur'ani ba wanda aka yi tsoron lafi wannan kira bai kira amma zan Allah shi sai ya dangana da sannan ba sahabbai bane nabi ba sahabi bane asim ba sahabi bane duk wannan tun da baya baya ne amma duk inda kake a duniya in dai magana karatun alƙur'ani kake yi sai dai ka ce halifan manzon Allah wani su da ya karɓa daga ayyukan manzon Allah kira a sarki ba haka bane ba kana ji kuma san ba kira a bid'a ba ce kira a cikin gaba idan kuma ka zo kuma da kana ya karɓa Allah bai hukuncin alula bai hukuncin wanka bai hukuncin zalla bai hukuncin kuyu'a bai hukuncin rabon gado bai hukuncin da azumi sai dai ce maka eh to a gurin imamu malik kaza a gurin abu hanifa kaza ne dukkanin su ba ta yi imam malik ne ake cewa yana cikin sigarar tabi'ina amma duk ba an je gama Allah amma ba wanda za ka ji ya zo yi ne maka magana ta kadiyya ta tunda shi ya hutu sarki da alura da jaraba da sauran asiri da sarki da aure da sauran duk sai dai kuma wanda ke ce wannan ai maluka da yake ga shi da dalilin sa shafi ka zai ba wanda ka ce wanda sai na kai ce ba sai na wurin ka ba haka ake ba me yasa saboda a wannan wurin su ne shari'a manzon Allah ta wannan bangaren idan kuwa hadisi muke magana wani zai tambaye ka da Allah ya fi kuma manzon Allah ya manzon Allah yake yi kaza ya manzon Allah ya rayu a Makka kana son wani abu tarihi da sunnar manzon Allah kana mai take ce to Imam Bukhari ya rawaito ko kuma Imam Ahmad ya rawaito ko kuma Ahmad da Imam Malik amma da ya ce a wannan bangaren ba za ka ce Imam Malik ba za ka ce Shafi'i ya ce ba a wannan bangaren ba za ka ce warfi ya ce ba ta hada ba jahila abu bali su ma amma a wannan bangaren a wannan nukta sai dai ka tambayi imam al-bukhari ko imam muslim su za su gaya maka annabi inda a sunan ruwaya ba ta hada masa ruwaya ba to kowane malami akwai bangaren sa akwai inda yake halifantar manzon Allah kuma shi ake gani a gurin to idan ka dawo babun wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها إذا كتبوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا هو التفسير متانا كبير أنا أنت تكتب بقى أمسا شرعا في جريد يا شيخ الله دليل السبتي يا شيخ الله saboda a nan su ne ba neman gurin a nan ba ka ce maluku ya ce ba tare da ba bai sani bane a nan ba za ka ce shafi ya ce ba tare da ba bai sani bane tunda ana maganar zuciya ne ana maganar zikiri ne ana maganar ya ake bisa Allah ta wani bangaren ne to a nan sai ka tambayi ahadin abun shi ne da shehu dariya ce sila da lafiya ce dan shi ne bambanci dukkanin su aiki ne su manzan Allah ne kowane inda ya kama ko ba bai da ke kisa ba to wannan shi ne a gurguje menene asalin abubuwan da suka ba wani abu ne da ba dan an ce maka da rikar tijjaniya ko da rikar kadiriya daidai da cewa kira a wurin da hauka Qur'ani daidai da cewa maka sabanin malu da shari'a ba su da bambanci to wannan ma su jariya kariya kawai ana ce maka ne zikirin da maza Allah ya koyar ta hanyar fahimtar su da jariya shi yasa wanda shi abu na ba na karshe so tari idan muka je ko ta abubuwa da yake yanzu ya tasa ana zama da kowa da rika na da rika a kauna za ka zama wata ruwa ko ka zai wuce amma ka ka zuwa da ina ta ce ai a cikin wanda ake mana kallo na wayewaye da bangaren ahalin sunna da wayewaye daga bangaren tarihi ina jin da shi zai rabu kaina ta ce a ai da ta shiga masa ban adalci cewa za ka yi a cikin wanda ake jawo nan akwai daga bangaren ahalin sunna izali wani daga bangaren ahalin sunna tarihi wani ka ce mai ahalin sunna da tarihi ka riba an suna wani gida suna da tamfarin suna ne kawai da waɗansu ma an ce wa ganin su yi haijaki ba ka ɗauka su daga wannan ne amma su ma wannan tariko su ne asalin ahalin sunna shehu da Allah ƙara mana yadda imamu ahalin sunna ake ce ba kakan da kun muka bi tarihi za mu ce huwa Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Muqtar ko to wannan Muhammad al-Muqtar din idan ka duba a jawahir ru'ani za ka an sa al-mukanna bi abi amri ko saboda shi da Ahmad bin Muhammad wanda ake kiransa da abu amri to ba fa abu amri ba ya tasbihu al-mukan da ibn umar ne baban shehu ya ce saboda tsananin bin sunna a ga yadda da ibn umar wannan sahabi na manzon Allah Abdullahi bin Umar da ake wata ashaddu nas kirda an ittiba'i sunna to baban shi da saboda tsananin bin sunna a ƙarshen ta ke ibnu Umar to sun hukumi ne ahlus sunna wal jama'a daga in ka ji wani wuri an ce malaman ahlus sunna to kace wata ahlus sunna ne zala ko ɗanka ahlus sunna ne amma ta fahimtar izala mu kuma ahlus sunna ne amma na fahimtar dariƙa kada ku gani ya yadda a kuma taro kwana a gabatar da wanda sunan ahalin sunna sai kuma a gabatar da sunan da yi a wasu kamar da ahalin sunna ba haka bane Allah ya kara tabbatar da mu akan wannan hanya magabatan mu da dora ba kai Allah ya saka musu alheri muna kara gode wa Allah wannan yin sun fada da lokacin da shahannan mu suke zuwa idan an yi shi wa Ahmad Dami ya zo ina shi wa Ahmad Dami ba da lawa suna zuwa nan idan shi wa Ahmad Dami ya zo suna karami sosai wallahi ana mana da su yi nan malam abun yadda yake ban sha'awar tarihi shawar sandan shawar sandan wani shawar sandan saboda ba da damu kafin da ne idan ya zama na yana nan in yi tafi mafarki nan kano ya ce to shi ke cewa ga wata yan takarduna da kuta mu da tsari kuta mu kaza shi ke mai rubutu to yadda kun sake ga abin da ko wannan dan mu tabbatar hanyar da zamu ta Allah ce yau ga shi shi shi hawa ta kuma sai yan bar su a hannun to ga shi abin da suka yi muke ya ko ya yan bane nan dike ba saboda kada wani wanda addinin da wayan aka fara fahimta ya zo ya ce wannan abin da suke jida a duk wata ga shi iyayen mu sun yi fa ga shi kun da fiye ku muke gobe kuma yayan mu za su yi Allah ya Allah ya saka iya mu da alheri Allah ya tsara ta musu da baban wannan hanya mu rike tarika da kyau sunnan manzon Allah muke yi in an ce tarika kawai shi ne bai kuma mallaki ne والسلام عليكم ورحمة الله